ɗan ƙaramin wannan kenan na babu masallaci ina da sai a kan shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yawa musulmi bayan an samu yankewar karatu dalilin shiga watan Ramadan gashi yau da ikon Allah, Allah ya kaddara mu a wannan lokaci ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka bulugul maram wanda muke tabo sharhi na wannan littafi a cikin subul salam na al'allama Muhammad bin Ismail Amir Sun'ani rahimahullahu ta'ala. Yau muna uku ga watan Zulqa'ida hijira mazala sallallahu Alaihi wasallama na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyar miladiya na da dubu biyu da ashirin da uku. Lokacin da muka tsaya idan ba manta ba mun tsaya ne akan hadisin Abdullahi dan Amr dan As wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi a wannan bugu muna da hadisi na 375 ina ga anan ma haka nan ne a babi cikin birrul walidain bab albir wasila na bayan mun ɗau ƙarshen hadisin da muka ɗauka hadisin mughira bin shu'ba أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال متفق عليه كنزا متاشي أكونا حديثنا عبد الله بن عمرو بن عاص وان الله تقار تبت أغريش قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم wannan hadisi an same shi ne daga Abdullah dan Amr dan As wanda da Allah ta kara tabbata gare shi yace daga annabi wanda tsira da mutum Allah su kara tabbata gare shi yace yarda Allah madaukaki tana cikin yardan mahaifa sannan kuma hushin Allah madaukaki na cikin hushin mahaifa game da ‘ya'yansu ake nihi. Imamu Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi, sannan kuma Ibn Hibban ya ingantar da shi, Imamu Hakim haka ya ingantar da wannan hadisi a cikin littafin shi al-Mustadrak. Kuma Imamu Zahabi ya datar da hukuncin da Imamu Zahabi ya yi, Imamu Hakim ya yi. Kala, anna Zahabi kala fil mizan, anna ata walid نعم يعلى قال الحديث دليل على وجوب رضا الولد لوالديه wannan hadisi na nuni a bisa wajibcin uwaye su yarda da ɗansu ko kuma ɗa ya nemi yardan mahaifin shi wa tahrimu iskhatihima kuma na nuni a bisa haramcin ɗa ya fusatar da mahaifin shi da zamanto sun yayi abin da suka mai kushi ko kuma suka yi kyama abin da suka yi fainal awwala fihi mardatullah domin ɗaya ne mai yardan mahaifan shi a cikin shi akwai yarda Allah madaukaki wa'anda ɗan da ko ɗiyan da mahaifansu suka yarda da su to kuma wannan Allah madaukaki ma ya yarda da su suna cikin yarda Allah madaukaki wasani fihi sukutu gaba ta biyu a cikin shi akwai hushin Allah madaukaki ويقدم رضاهما على فعل ما يجب عليه من فروض الكفاية كما في حديث ابن عمر ما لا يتي أكون ونني sai a gabatar da su ala fi'li ma yajibu alaihi min furud al-kifaya absa abin da ya zamanto wajibi ne akan shi na farlan da idan wasu suka tashi suka isa aikata shi to zunubi ya saraya akan saura idan wanda ba su aikata ba misali na daga cikin furud al-kifaya sallar gawa da binne ta idan aka samu adadin da suka isa wanda za su wa mamaci sallah su kai shi da su binne to yin wannan ya isa ya sabka ga wanda ba su yi ba Allah ba zai kama su da zunubi ba domin an samu musulman da suka aikata kuma suka isa na daga cikin misali na farali kifa'i misali neman ilimi na gado idan wasu malamai suka tashi wanda suka isa to hallo rishin yin shi ya tsare zunubin rishin yin shi ya tsare akan sauran al'umma dauke sauran ilmummuka wanda ba farli aini bane ba ba al'amarin da ya shahi sallah ko azumi ba ko hajji ko abin da ya kama da haka to shine nan idan ɗaya nemi yardan mahaifan shi kuma ya gabatar da abin da ya zamanto yardarsu ne akan aiki wanda ya zamanto na farilla kifayi wannan shi ne wajibi a kai kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi dan amur annahu ja'a rajulun yasta'dhinu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wani sahabi ya zo iya neman izinin manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi fil jihadi iya neman izinin shi ya bashi dama ya je yayi jihadi saboda daukakar da addinin Allah madaukaki وقال أحي والداك وزال صلى الله عليه وسلم يتنبي wannan sahabi mahaifanka suna dare qala na'am yace na'am mahaifana suna dare qala fa fihi ma fajahid to kaje game da su a cikin su kai gogormaya kai jihadi ka kyautata musu ka musu da'a ka biya musu bukatun su daidai gwargwado wannan ma nau'i ne na jihadi nan sai muka gane a wannan jihadi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fifitar da mahaifa a kan shi jihadi ne na farli kifayi ba jihadi ba ne ba wanda ana buƙatar kowa da kowa ya tashi yi an san 'yan gungu kaɗan ma idan suka tashi to shi kenan sun wadatar nam qala wa akhrajahu abu daud abu daud ya fitar da wani hadisi min hadisi abi sa'id daga hadisin abu sa'id al-khudri wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن cewa wani sahabi ya yi hijira ya zuwa wajen mazala sallallahu alaihi wasallama daga ƙasar Yaman ya huto ya tahi Madina wajen mazala sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullah yace ya mazala sallallahu alaihi wasallam inni qad hajartu yace ni wana yi hijira qala hallaka ahlun bil Yaman kana da iyalai a ƙasar Yaman fa qala abwaya ya rasulullah ya ce ina da mahaifa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala adhina laka sun baka izini kai wannan hijira qala la yace a a qala farji fasta'dhinuhuma ka koma ka nemi izinin su fa in adhina laka fajahid idan sun baka izinin ka zo kai jihadi to ka zo kai jihadi wa illa fa birruhuma in ba haka ba ka tsaya ka musu biyayya ka kyautata musu wannan ma nau'i ne na jihadi qalu wa fi isnadihi mukhtalafun fi a cikin isnadin shi akwai rawun da aka samu sabanin hukunci akan shi wa kadhalika ghairul jihad min alwajibat kuma haka nan za a auna naga koma bayan jihadi na abeban da suka zamanto wajibabbu ne wanda ba na farli kifayi na aini ba wa ilayhi dhahaba jama'atun min alulama kalamir al-husayn haka kuma akan wannan ra'ayi ne mafi yawancin malamai suka tahi misalin akwai Amir al-Husayn zakarahu fi shifa ya ambaci wannan ra'ayi a cikin litayin shifa wa Shafi'i haka da Imam Shafi'i wa qalu yata'ayyanu tarkul jihadi idza lam yarda al-abwan yace tilas suka ce tilas ne wajibi ne a bar jihadin wannan idan uwaye ba su yarda a tahi ba to kuma nan ana nihin jihadin da ya zama to ba na wanda li- shugaban musulunci zai ce a tashi a huta misali ga mikiya nan ga kafirai nan sun taho a shugaba ya ce a tashi a huta yaƙi to wannan ya zamanto dukkan wanda yake da ƙoƙarin yaƙi to ya zamanto tilas ya tashi haka Allah maɗaukaki ya ya yi umarni idan an ce ku zabura ku tai wajen yaƙi to ku zabura ku tahi na'am illa fardal ayn banda farali aini ka sala misali ka- kamar sallah alwajiba wadda ta zamanto wajiba ce fa innaha tuqaddamu wa illam yarda biha alwalidan wannan ana gabatar da ita ko da dai mahaifa ba so ba na'am domin haƙƙi ne wanda yake da girma illa na'am bil ijma wannan kuma malumai gaba ɗaya sun taya akan haka nan duk abin da ya zamanto al'amari ne na farli ah, aini to wannan ba a saurarawa ah, izinin mahaifa a cikin abin da ya zamanto farli kifayi ne ذهب الأكثر إلى أنه يجوز فعل فرض الكفاء والمندوب وإن لم يرضى الأبوان ما لم يتضرر بسبب فقد الولد wasu malamai sun tahi kan cewa ya halitta mutum ya gabatar da farali wanda ya zama kifayi wanda ba na tilas ba ko kuma abin da aka so a aikata ko da dai mahaifa ba su amince ba idan ya zamanto tahiyar wannan ɗana su ba ba za su cutu da wannan tahiya ba misali in ya tahi babu matsala ko akwai wani wanda zai kula da su ko kuma suna da ƙarhin da za su yi ayyukan da za su iya wasu malamai sun tayi akan cewa idan wannan ta samu dama wato ya halitta ɗaya ta yi wa hamilul ahaditha alal mubalagati fi haqqil walidai suka dauki irin wannan hadisai akan cewa kai mutuka ne a bisa nunin haƙƙi na mahaifa wa annahu yattabi'u ridahuma cewa dole ne ya bi ra'ayinsu yarda su fi ma lam yakun fi dhalika sakhtullah a cikin abin da babu hushin Allah madaukaki a ciki kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa Allah madaukaki na nunin matsayin mahaifa game da ɗiyansu Allah ya ce wa in jahadaka in sun ma jayayya sun yi gwagwarmaya da kai ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm absa ka hada bauta ta da wani a cikin abin da baka da ilimi fala tuti'huma anan babu biyayya domin haƙƙin Allah madaukaki ana gabatar da shi akan haƙƙin kowa wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa duk da haka nan to fa ba fa wulakantar da su zaka yi ba zaka musu zaka abokance su a cikin kyautatawa kai dai basu ma sun yi umarni da ka sabawa Allah ba za ka sabawa Allah madaukaki ba amma kuma wannan bai ya hanawa ka musu biyayya ka kyautata musu a cikin abin da suke bukata kyautatawa qultu imamu sunani rahimahullah yace al-aya innama hiya fi ma idha hamalahu ala shirki malai yaso ya kore wannan magana ta ƙarshe kan cewa ko da faradi kifa'i ne ko mandubi ne idan mahaifa ba su yarda ba mutum iya iya tahiya yace wannan aya da suka kawo tana magana ne akan abin da ya zamanto shirka ba wai abin da ya zamanto farli ke- kifayi ko wani abin da ya kama da kala laisa bihi ilmi na qultu al-aya innama hiya fi ma idha hamalahu ala shirk wa mithluhu ghayruhu min al-kaba'ir kuma haka za a auna kwatamcin shirka da dukkan abin da ya zamanto babban zunubi ne wa fihi dalalatun ala annahu yu'tihuma fi tarki fard al-kifayi mala yace hallo a cikin wannan hadisi akwai dalili akan cewa zai musu biyayya akan barin abin da ya zamanto farali ba na tilas ba wal aini da na tilas lakin al ijma'a khassasa fard al ain sai dai kuma dukkan malamai sun yi haɗi ra'ayi guda a bisa an keɓance farali na aini idan ya zamanto farali ne na tilas sallah kamar su sallah su azumi su haji to wannan ba a lissafa shi ko da dai mahaifa ba su so ba to wannan ana gabatar da wannan farali aini akan bukatarsu wa amma idza ta'arada haqqul ab wa haqqul um to anan cikin wannan hadisi Allah ya eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni awa biyai awa mahaifa da'a a nemi yardarsu domin yardarsu tana cikin yarda Allah madaukaki a gujewa saba wasu domin saba musu na jayo hushin Allah maɗaukaki, to idan haƙƙi na mahaifi ya zo, tare da haƙƙi na uwa, wanne ne za a gabatar? Misali, mahaifi ya yi umarni da abu, uwa a lokacin nan ta yi umarni da wani abu, nawa za a bi, wa za a saurara, ƙalafa haƙƙul ummu akdam. A nan, haƙƙi na mahaifiya ana gabatar da shi, li hadithin Bukhari, dalilin hadisin da Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin shi, qala rajulun ya Rasulullah, wani mutum wani sahabi ya ce, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqu bi husni sahabati aw suhbati, wane ne wanda ya cancanta in abokance shi, in kasance tare da shi wanda na yi ko kyautata mishi ga kowa a bisa zaman tare, qala ummak, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifiyarka. talata marat sai da wannan sahabi iya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma man sannan wane sai ce mai thumma ummak thumma man thumma ummak sai da ya faɗi wannan su uku thumma qala thumma man qala abuk sannan yace sannan mahaifinka anan malamai suka ce ana nihin abin da ya shahi bukatu da ciyaswa amma idan umarni ne to ana gabatar da a miki da suna umarnin mahaifi domin shi Allah maɗaukaki ya ba jagorancin gida, shi Allah maɗaukaki ya ba kawama, shi zai umarni abi, amma kuma abin da ya shahi bukatu na yau da gobe na taimako, to wannan ana gabatar da haƙƙin uwa akan haƙƙin mahaifi a so uku. Qala fa innahu dalla ala taqdimi ridal um ala ridal ab. Mala yace wannan hadisi yayi nuni a bisa gabatar da yardan mahaifiya a bisa yardan mahaifi qalibin al-battal muqtadahu imam ibn al-battal yace abinda wannan hadisi yake bibiya an yakuna lil ummi thalathata amsal ma lil ab ya zamanto uwa tana da kaso guda uku akan kaso na mahaifi dan mi domin Allah madaukaki idan an an yi tsokaci ga wahalhalun da mahaifiya take sha akan ɗanta mahaifi baya sha tabbat mahaifi iya da shi ma babban gudunmuwa da yake badawa ta ɓangaren ci da sha da sutura ta ɓangaren kulawa da lahiya da abin da ya kama da haka to amma kuma in muka duba tun daga ciki da za ta ɗauka na wannan ɗa ta kama laulayi da rashin lahiya har sai ta haifas haifuwa suna cewa babu irin ciwon da ya kai matsayin ciwon haifuwa babu shi a duniya ta yi wannan ta wuce ta zo a shiga reno da yayi tsohuwa mahaifiya ta kasance ko da gemun ɗanta na jan ƙasa saboda tsohuwa ya tsohuwa har yau tana tausaya mashi tana ganin cewa shi yaro ne amma saɓanin mahaifi da zaran mutum ya girma ya zama mutum to shi nan kowa sai kama gaban shi zai kama cin gaje shi ne dalilin haka wannan wahalhalu da tausayi da Allah maɗaukaki ya ɗora ya sanya wa uwaye mata game da ɗiyansu to sai zamanto suna da wannan haƙƙi guda uku akan haƙƙi na mahaifi qala wa ka anna zalika li su'ubati alhamd bala yace wannan kai ka ce dalilin wahala ta daukar ciki thumma alwada sannan haifuwa thumma rada sannan shayiswa qultu bala yace wa ilayhi al-isharatu bi qawlihi ta'ala yazuwa wannan ne Allah madaukaki yayi nuni da fadashi wa wasaina al-insana bi walidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha haka kwatamcin shi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn Allah madaukaki ya na cewa min yi wa mutum wasiya game da mahaifan shi wasiya ta kyautatawa ihsanan ya kyautata musu kyautatawa shi yasa yazo da masdari kuma ya karfafa nam ihsanan hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha mahaifiyar shi ta dauki cikin shi a cikin rashin jin daɗi da ƙyama haka ta haifar da shi a cikin wahalhalu wa mithlu kwatamcin wannan aya hamalatu ummuhu wahnan ala wahn haka mahaifiyar shi ta dauki cikin shi rauni cikin rauni ko do lokaci cikin rashin lahiya da jin daɗi da rashin jin daɗi qala al-qadi iyad imam qadi iyad rahimahullah yake cewa zahaba al-jumhur ila anna al-umm tufaddalu ala al-ab fil birr mafi yawancin malamai sun ta yi a kan cewa mahaifiya ana gabatar da ita a kan biyayya ga mahaifi a kan biyayya a yi wa mahaifi biyayya wa nakal al-harith muhasabi al-ijma' ala dhalik imam al-muhasib ya ce wannan ra'ayin malamai ne gaba daya wa ikhtalafu fil akh wal jadd man ahaqqu bi birrihi minhuma malamai suka samu sabani game da dan uwa da kaka wane ne ya kamata a gabatar da mishi biyayya fa qala al-qadi imam qadi ya ce akthar al-jadd mafi yawancin malamai sun tahi ana gabatar da kaka ne akan haƙƙin dan uwa domin kaka a musulunce matsayin uba ne idan babu uba to kaka yake tsayawa matsayin shi ko da a gado ne wa bihi jazmal shafi'i kuma da wannan ra'ayi ne imamu shafi'i ya tabbatar da haka yanke hukunci wa yuqaddamu man adla bi sababaini ala man adla bi sababi haka nan ake gabatar da a haƙƙi wanda ya zo ya yi dangantaka da mutum ta hanya guda biyu ana gabatar da shi da wanda ya dangantaka ta hanya guda misali haƙƙi ne na wanda suke da uwa ɗaya uba ɗaya haƙƙin shi ya yi ƙarhi ga akan wanda suke da uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya wannan ya zo ya samu dangane da shi ne ta ɓangare guda biyu wancan kuma ya samu dangane da shi ne ta ɓangare guda ɗaya to sai a gabatar da wanda haƙƙin wanda yake da ɓangare guda biyu akan wanda yake da dangane na mu yake da suna ta hanya guda ثم القرابة من ذل من ذوي الرحم sannan kuma wanda suke da kusanta da dangane na mahaifa ‘yan uwa na uwa nam wa yuqaddamul jar sannan ana gabatar da hallau nam wa yuqaddam minhum al maharim ala man laysa bi mahram hakanan ana gabatar da wanda a shar'ance haramun ne aure shiga tsakani ana gabatar da su a haƙƙi akan wanda shari'a bata hana ba a aure su mun gane ko ko da dai akwai dangantaka wannan ƴan uwa ne na uwa na dangi na jini to sai a gabatar da wa'anda bai dace ba a in aure ya tashi a aure su akan wanda ana da damar da a aure su na'am thumma al-asabat sannan kuma sai a lura da wa'anda suke iya cin gado su kwashe dukiya gaba daya idan babu wanda suke cin gado da farali suna ake cewa asabat kamar su ɗiya su jikoki maza da ‘yan uwa na uba ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya idan ya zama to wa'anda babu farallai ko kuma masu farali sun kwashi faralinsu abin da ya saura kuma su sai su ɗauka suna ake cewa asaba sun muhasara musahara sannan kuma sai a gaba a lura da haƙƙin surkuntaka surkai su ma suna da haƙƙi akan mutum sun malwala sannan kuma a juya kan Uh, wa'anda uh, bawan da aka ɗiyautar, to wa'anda suka ɗiyautar da shi suna da wala'akin shi, wala'akin shi shine jibinta al'amarin shi, in babu kowa wanda zai ci gado su suna iya cin gado su ɗau nauyin shi, sun ma filjar, sannan kuma a zo ga abin da ya zamanto makwabci ne. Na'am. Wa ashara bin Battal ila anna tartiba haythu la yumkinu albir dufa'atan wahida. malayin ya ce imam batal ya yi nuni akan cewa wannan jerantowa da aka yi haƙƙi daga wane sai wane daga wane sai wane daga wane sai wane a bisa rishin yiwuwa a musu biyayya gaba ɗaya a lokaci guda mun gane ko idan dukan wannan mutum iya da halin da zai iya wadatar da su abu ne na wadatar ko kuma musu biyayya a lokaci ya kyautata musu to ya kamata ya kyautatawa kowa to amma idan ya zamanto babu abu dole ne a tunanin wanda ya haƙƙi a gabatar da shi akan wanda haƙƙi shi kuma bayan wannan ne. Kala warada fi taqdimin zauj ma akhrajo Ahmad wan Nasa'i ya zo a gabatar da miji abinda Imam Ahmad da Imam Nasa'i suka fitar da shi wa sahawul hakim Imam Hakim ya gantar da wannan hadisi min hadisi Aisha daga hadisin Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha ta ce sa'altun nabiya sallallahu alaihi sallama ayyun nasu azam haƙƙan alal mar'a ta ce na tambayi manzan annabi wanda tsirayen Allah da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ayyun nasu wane ne daga cikin mutane a azamu haƙƙan wanda yake da haƙƙi mai girma mafi girma alal mar'a ta amsa matar shi ƙala zaujuha manzala sallallahu alaihi sallama ya ce mijinta kenan nan miji iya da haƙƙi mai girma akan matar shi qultu فعلى الرجل تو أكم نمجها قال أمه تو ننوك سنة سنة أم تنسى أوي ويا ما هي في شيء تاهي kowa babban haƙƙi wala alla mithla hadha makhsusun bima idha hasala at-tadarrur ma'al walidain malam yace wannan yayuwa ya keɓanta ne a lokacin da aka samu ta cutuwa tare da mahaifa guda biyu fa innahu yuqaddam haqquhuma ala haqqi zawj wannan ana gabatar da haƙƙinsu ne a bisa haƙƙin miji jam'an bainal ahadith kokarin hada hukuncin wannan hadisai wanda suka zo قال المؤلف رحمه الله وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه متفق عليه wannan hadisi an same shi daga Anas da Malik wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi annahu qala yace wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi shine Allah madaukaki kuma haka ya zamanto wajibi ne mutum idan zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah kai rantsuwa da aradu da tarnatsa da wallahi iccen kabari da abin da ya kama da haka ko na baki na kadu wannan duka ba rantsuwa bace ba nau'i ne na shirka da Allah madaukaki manzo sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ji Umar dan Khattab wanda ya da Allah ta gar tabbata gare shi iya rantsuwa da mahaifin shi yace la tahlifu bi abaikum kada ku yi karantsuwa da mahaifin faman kana halifan falyahlif billah in akwai mai rantsuwa to ya rantsa da Allah madaukaki ba a rantsuwa da kowa sai da Allah madaukaki shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi la yu'minu abdun wani bawa bai yi cikakken imani ba hatta yuhibba li jarihi har sai ya so wa ga makwabcin shi ma yuhibbu li nafsihi abin da yake so wa karan kanshi muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi Imam Sunani rahimahullah yace al hadithu waqa'a fi lafz Muslim wannan hadisi ya abko a cikin lafzin Imam Muslim bi shak da shakku fi qawlihi li akhihi aw li jarihi shi a wannan ruwaya ta Imam Muslim sai ce ga dan uwan shi ko ga makwabcin shi waccan ruwaya da ta zo bai ce babu shakku qala li akhihi ga dan uwan shi li jarihi afwan yace li jarihi ga dan ga makwabcin shi nan kuma qala li akhihi ga dan uwan shi aw li jarihi ko ga makwabcin shi wa waqa fil bukhari li akhihi bi ghairi shak in shi kuma imam bukhari ya ya zo a cikin imam bukhari ba tare da shakku ba yace li akhihi al hadithu dalilun ala izami haqqil jari wal akh mala yace wannan hadisi akwai akwai dalili cikin shi a bisa girman haƙƙin makwabci da ɗan uwa wa fihi nafyul iman amman la yuhibbu lahuma ma yuhibbu li nafsi kuma akwai cikin wannan hadisi akwai kore cikakken imani ga wanda bayya so musu alkhairi kamar yadda yake so wa kanshi wa ta'awwaluhu ulama malamai suka yi tafsiri suka yi tawilin wannan lafazi bi anna al-murada nafyu kamalil iman ana nihin kore kamala ta imani ba wai imanin ba kwata-kwata ba ne babu a'a ana nihin babu cikakken imani mutum baya da cikakken imani idan ya zamanto bayya sowa ɗan uwan shi da makwabcin shi abin da yake sowa karan kanshi kuma sannan ne in dai akwai hankali mutum ba zai sowa kanshi shari ba yanda za ka yi mutum zai kokarin ya sowa kanshi alkhairi bayya fatan shari ga karan kanshi qala amman la yuhibbu lahuma suka ce wannan an kore cikakken imani ne ga wanda bayya san alkhairi ga bayya san alkhairi gare su ana nihin makwabci da dan uwa iz qad ulima min qawaid ash-shari'ati anna man lam yattasif bidhalika la yakhruju 'an al-iman malamai suka ce abu ne sananne ne ga ka'idodi na shari'a wanda bai kamantu ba da wannan kama bayya huta daga imani ba a ce ba ba mumini bane ba wa atlaqa almahbuba manzala sallallahu alaihi wasallama ya saki wannan hadisi wa lam yu'ayyin bai takaitar da wani abu ba bai ce ba alkhairi kaza ba sai ce khair wa kad ayyanahu ma fi riwayatin an-nasa'i kuma yazo an yi nuni abin da yazo a cikin riwaya ta Imam an-Nasa'i fi hadha al-hadith bi lafz da a cikin wannan hadisi da lafz hatta yuhibba li akhihi min al-khairi ma yuhibbu li nafsi har sai ya so wa dan uwan shi wani abu na alkhairi kamar yadda yake son karan kanshi can ba a ce ba komi hatta yuhibba li akhihi aka ce ma yuhibbu li nafsi ko li jarihi ma yuhibbu li nafsi nan kuma sai aka ce min alkhairi na alkhairi kamar yadda yake so a karan kanshi qala al ulama malamai suka ce wal muradu min at ta'ati wal umuri al mubahati ana nihi na biyayya ga Allah madaukaki da al'amuran da suka zamanto halak ne ibn salah muhammad ibn salah rahimahullah yace wa hadha qad yu'addu min as-sa'ab al-mumtani mala yace wannan ko ana iya lissafa shi na abin da mai yuwa wanda yake bayya iya tabbatuwa mala yace walai su kazalik yace al'amarin ba haka nan bane ba idh ma'anahu ma'anashi la yakmunu imanu ahadukum ahadukum imanin ɗayan ku bayya cika hatta yuhibba li akhihi fil islami ma yuhibbu li nafsihi min alkhair a cikin musulunci abin da yake so wa karan kanshi na na alkhairi tabbat akwai nau'i na al'amari na rai zaka ga wani lokaci mutum ya soka ya fifitar da karan kanshi akan wani kuma aglabin rayuwa haka take ko da ya ka sa mutum mafi yawanci ya dauka yanda yake son kanshi alkhairi haka yake so wa kowa abu ne mun da yake da sai wanda Allah madaukaki ya rahamce shi da rahmar shi to shine a wannan tahiya malam yace abu ne wanda bai yayuwa sai dai kuma kamar yadda aka ce ana nihin cikar imani mutum bai yi baya da cikakken imani qala bi haythu la tanqusu wal qiyam bi dhalika yahsulu bi an yuhibba lahu mithla usuli dhalika mala yace tsayuwa na irin wannan na iya tabbatuwa akan cewa ya sowa karan kanshi ya sowa dan uwan shi abin da yake sowa karan kanshi min jihatin ta wani bangare wala yuzahimu fiha a ɓangaren da ba zai yi gwagwarmaya a cikinta ba, ba zai tunkuɗe shi ba, ba za a zo a yi rigingimu a cikin wannan abin da yake suna alkhairi, kowa ya samu, to wannan sai zamanto ya sowa ɗan uwan shi irin wannan alkhairi abin da yake sowa karan kanshi. Nam, kala bi haithu la tanqusu an-ni'matu ala akhihi shay'an min an-ni'ami min an-ni'mati alayhi. Gwargwadon cewa wata ni'ima ba za ta ragu ba ga karan kanshi idan dan uwan shi ya samu to wannan wazalika sahalun mala yace irin wannan al'amari abu ne mai sauki alal qalbi salim shi ma amene abu sa zuciya ku batatta wani ba wai in du ni'ima tashi za ta cika duniya to bayya so ya ga ya ga wani dan uwan shi ya samu wannan ni'ima ko da dai zai cika duniya da abin da ya samu to irin wannan kuma idan ya zamanto zaka samu abu ne ba naka ba wani abu ne misali a ce wani taimako ne za a bada in an ba wani naka ba zai ragu ba to don menene za ka yi bakin ciki wani ya samu to wannan kuma na samuwa irin wannan rashin bakin ciki sai in an samu zuciya ku batatta wani zai ga ko da dai ba dashi bane ba amma a ce ya samu kaza wani ma ya samu to zai samu zai samu damuwa da kyama hasada ta shiga da keta a ciki to wannan kuma zuciya ce wadda ta zama munanna wadda take kumshe da rishin lahiya wa inna ma ya asuru alal kalbi dakhal mala yace wannan na irin wannan abu na wahaltuwa ne a cikin zuciyar da ta zamanto tana da rishin lahiya tana da keta da hasada afana Allah wa ikhwanana ajma'in Allah madaukaki ya kare mu da mu da ƴan uwan mu gaba daya intaha ina ga muna yi tsayawa akan wannan gaba domin lokacin sallah yayi abinda muka hore daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك